إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام ما زلنا في سلسلة خطبنا في قضية التوحيد وفي كتاب الأصول الثلاثة وقد سبق وما سبق من مسائل الأربع ومسائل الثلاث ومفهوم العبادة كمقدمة لكتاب الأصول الثلاثة اليوم ندخل في سلم الكتاب وقال المصنف رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله أعلم وأنا واحد من ذلك العالم لقد بدأ بهذه الأصول الثلاثة وهي أصول كبيرة بل هي الدين بل لا يسير الإنسان على وجه الأرض دين إن تخلف أصلا من هذه الأصول من هذه الأصول الثلاثة وهي سيسأل عنها العبد أي عبد في قبره كما في حديث طويل الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال هو حديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حال الميت إذا أدخل قبره وذكر فيه ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقول فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان وما يدريك فيقول رأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فينادي منادي من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة قال فيأتي من روحها وطيبها ويفتوا له فيها مد بصري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأما الكافر أو الفاجر فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي منادي من السماء أن كذب أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وفتوا له بابا إلى النار قال فيأتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عضلاؤه حتى تختلف عليه عضلاؤه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار yan uwa a takaice ganin dai har yanzu muna cikin bayani kan mas'ala ta tauhidi bayan mun ji mas'ala guda hudu mun ji mas'aloli guda uku kuma mun ji me ake ne da ibada yan wa kullum dai mu rike idan aka ce tauhidi ko ilimin tauhidi shine ilimi wanda bawa zai san matsayin shi na bawa kuma ya san matsayin mahalicin shi yanwa cewa rishin sanin Allah dun banna a duniya ko tawaye ga Allah ko kan gare mu Allah yana biyowa bayan rishin sanin wane ne Allah yanwa din dai mai jin hanyoyin sada labaru iyaye ji abin da ya wakana a ƙasar amurka yanwa ba dan ba wai da'aman ba amma Allah lahi bane ba Allah lokaci zuwa lokaci yakan tabbatar da wata aya a cikin bayi amma mai imani shi ke ɗaukan darasi duk abin da mara imani bai gane komi da haka ya kamata duk irin wani canji wani motsi da ka gani mai imani a wajen ka darasi ne yan uwa kowa ya sani wanda dai san hanyoyin sadarwa sauransu a amurka ko amurka kanta yau a duniya ana gaske daula mai isa mai faɗi aji mai alfahari da duk wani abu na duniya da mulkin mana da makamai da dukiya da komi kowa san har nan da 'yan wata biyu ne wannan shugaban sanar da yanzu biden ke cewa amurka wata ce latuɓa ma ƙasa ce a duniya ba abin da zai ƙarfinta iya wani alfahari sai da abin zaɓen wannan wanda iya kwatanta amurka ƙasa ce a duniya dole a bi ta kurin yan wa kuwa sun da irin ɗagawa ta amurkawa to allah ya gwada musu ya gwada ku yan kallo aya wanda a yau da yawa ga mutum mai imani ne amma ga dogaran shi ko imanin shi ga wa'annan kasashe ya yi kashi ga Allah yadda yake tsoron wa'annan kasashe ko yake tsammanin a wajen su ya yi dogaran shi ga Allah ya yi tsoron shi ga Allah to Allah ke gwada maka a su ma bayi ne na Allah yan uwa wannan aya ta ta Allah ga yan uwa idan mai jin labaru wannan gari california amurka ita ce daula ta cikin daula mai kashin tattalin arziki na ce a cikin amurka duk duniya babu gari da ya kumshi miliyoniyar ba miliyoniyar miliyoniyar miliyon guda saboda miliyon guda kamar california duk duniya babu wani gari ma mai arziki mai masu arziki da ce a garin akwai wani mutum miliyoniya miliyoniya sama da miliyon guda a cikin california kina kun sa akwai dukiya wurin an ce bayan duniya wajen miliyan saboda miliyan guda miliyardar kuma ba na sefa ba ko naira miliyardar na dolar sama da mutum miliyon sama mutum dubu ke mutum 186 san ka tarda si miliyardar miliyardar ba na dolar mutum 100 mutum 186 wudu wannan miliyardar sun wuce miliyoniya kina ka san daula ce mai kuɗi kuma kuɗi a cikin wannan ƙasa amma yan wa ku diba irin gajiyawa ta Allah gwada musu wannan garin yadda ake jin shi yadda yake da dukiya a ciki ana kallo da an ce yan kashe wuta kurin abin da aka mobilizai aka tada saboda sababin fiye dubu goma sha hudu dubu sha hudu ba dubu goma sha hudu wannan kurin an kashe wuta ne gari guda amma ku diba dubu wannan wannan hukumta masu aikin kashe wuta dubu goma sha hudu mota ta kashe wuta dubu da ɗari uku jirgin sama tamanin da hudu ko da biyu duk wannan wai aikin a kashe wannan wutar amma abin ya ana kallon iko ba yadda aka iya koyo a kallon iko Allah kwarar an ce abin da ta yi ɓanna a shekaran jiya abin da wutar ta ci ya yi girman garin Washington Washington ya yi garin Washington girman abin da ta wutar kusan abin girman girman ta sha abu da yawa girma sama shi dan wajen babban birnin Amurka ka ce wallahi abin da ta cinye a garin na Los Angeles ya yi girman Washington suna ta barin har misalin a shekarun jiya abin da ta cinye miliyar miliyar wajen ɗari kusan ɗari bisa ɗari zuwa ɗari uku a misali akalla biliyan Nijar na wajen shekara saba'in da biyar biliyan Nijar Nijar shekara saba'in da biyar biliyan mu wannan wai abin da kuma ba ƙare ba ƙare ba sun ce ba ƙirin gawa ya ƙare yaƙi to wannan wa a yanzu ne abin da ana cikin wutar abin da aka nisa akalla bidije mu na shekara 75 subhanallah in wa wani miya suka ta kurin kenan ka dan adam kurin iya nan bawa bawa ne da duk abin da Allah so da wuta zai ma azaba ku duba yana Allah ka barka akwai maganin da barka sai da kurin abu sai abu kurin haka idan Allah ka ruwa akwai maganin shi haka iska akwai maganin ta yau haka duk abin da Allah ya so ga bayi har yau bawa bawa ne abin da ka saura kurin mai kauya kurin ga Allah kuma muna bayanin da ta muka tafi su salata wanda mun ji ne bayanai suka bata sai malamin ke cewa yan uwa an kama sa'alusala domin da abin da ya wuce baya kamar mukaddama ce wannan shine asalin littafin mai su nan ne azaka bayanan littafin na shi sai yake ce maka cikin karantarwa dan uwa inda za a ma tambaya yawa me ya kawo tambayar usulu salata kawai masala domin su ne wasu masaloli duk lokacin da bawa ya kare rayuwa ta duniya zai koma lahira zai koma ga Allah su ne matakin farko a shiga kabari za a ma tambaya a kansu don ka san mahimmancin wannan masala guda uku uku ce tushe ne kuma duk bawan da bai ci nasara ba kan wannan ya gama yau har abada na haka wajibi mai neman tsira ya san waɗannan mas'aloli guda uku don iya mutuwa su ne farkon mai tambaya a cikin kabari shi ta ke cewa inda wani zai ma tambaya yake cewa menene mas'aloli guda uku wanda ya wajaba kan dukkan mutum ya san su ka ba shi amsa cewa su ne bawa ya san ubangijin shi ya san addinin shi ya san annabi sallallahu alaihi wasallama wannan su ne ma'ana mas'ala guda uku wannan ɗaya daga ciki yace inda za a ce maka mana waye ubangijinka ka ba da amsa cewa Allah shine ubangijina wanda ya halice ni ya halici dukkan bayi dukkan halittu gaba daya kuma halittun ya yi su ne da ni'imash da haka Allah wannan ubangiji shine abun bauta ta ba ni wani abun bauta in ba shi ba me dalilin haka ta faɗar Allah subhanahu wataala alhamdulillah rabbil alamin me da kace godiya ta tabbata ga Allah kace ubangi me me talikai ubangi talikai me alalam aka ce alalamin jami'al alam me alam dukkan duk wata halitta ba Allah ba duk wata halitta alam ne kenan ko menene iyanan bawa ne na Allah ya hada wani bukata wani bayani na usulul salata to shine tushe yan uwa mai girma duk ba wani bawa a sama kasa da zai iya addini gyararren addini dan bai sauna abin guda uku ba yan uwa domin suna kace tambaya ta farko da za a ma bawa a cikin kabari in ya koma ga Allah ruwaya ta inda da wurare daban-daban a samun sunan imam ahmad ruwa ta tabbata cewa bara bin azir ke ban labari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan halin tun ɗaukar rai na mai imani mara imani da ya zo wajen bayanin a cikin kabari idan aka binne ka yan binnewa sun kare nasu sun barka da kai da ƙasa da kai da kabari kowa ya koma ɗa aboki masoyi in wane ne ya koma ya barka da aikinka da manzana ya ce abu uku ke bin mamaci iyalan shi da dukiyar shi da aikin shi ya ce biyun za su koma iyalai za su koma bai mutaka kwana kwaɗaya ko awa ɗaya bai mutaka haka dukiya da aka ɗauko ka aka wani bargowar wane ne za su koma kuma saura ka bata a gida ya ce almanzan da ka ce abin da zai maka saura aikinka yanzu baya an ƙare allah zai turo da maɗaku ana ƙarewa suna ta daka tambaya ta farko da za su maka marabuk kagon tambaya ba ta buƙatar wani ya koya ma ita bayan abin da irin ake na al'ada idan mutum mutu aka ta ya abdallah wa idza sa'alaka malakani an rabbika wa nabiyika wa dinika fa qul lahumma allahu rabbi haba wannan shi wa kashewa da yan kallo wallahi ba abin da zai maka wai ala wace abin da cewa larabcin ya bawa ya bawon Allah idan malaku suka malaku suka tambaye ka akan ubangijinka da annabinka kace wace zai kuma kace masa kaza ima wallahi wannan abin ko ka sani ka har da ce ƙur'ani ka da ce komi idan kai mutumin banza ne baka yi ba da amsa wannan wuri ne wanda alaƙar ka da Allah alaƙar ka da kyawar ka da Allah ita ke baka dama ana ma tambaya man rabbuk kaga nan wanda ya san ubangiji ya abin da ubangiji ke so mai kyakkyawar alaƙa da Allah kai tsaye Allah zai amsa damar mai amsa sai ce rabbi Allah Allah ne Ubangiji na. Lafafin ku amsa. Me addininka ya ce musulunci. menene waye annabinka waye wannan wanda aka aiko muku ce ce Muhammad ke shi Rasulullah ke Muhammad manzo ne na Allah. In wa wannan tambayoyi ba za duk iliminka ba wani mai koya maka alaƙarka domin Allah iya cewa a nan anan Allah ke cewa yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya fil akhirah na Allah ke cewa Allah anan kurin tsakanin bawa ne da Allah manzo Allah ce Allah ce kai Allah shi ke tabbatarwa da masu imani kaji masu imani da wannan kalma matabbaciya da ya ce ma'ana a ranar lahira a nan duniya ka cika da kalmar shahada mai imani domin a wajen mutuwa nan ne farkon rihe takardu bayani ya gabata a nan salasam ya bayani cewa a wajen barin duniya duk mai imani baya barin duniya sai an gwada mai takardun shi an gwada mai matsayin shi na aljanna a gwada mai abin da suke na ima Allah a lokacin nake zai ka neman komawa ga Allah ne mutuwa to haka a kabari shine fil akhira ma na annabi aka ko waya a kabari kenan nan ma kenan tambaya da za maka imaninka ka da Allah zai baka damar mai da wannan amsa ta cewa Allah ne ubangiji na musulunci shine addini na Muhammad shine manzo na Allah wannan abin da ka karanta kai aikin shi dan duniya shi zai baka damar mai da wannan amsa hakan da mala'iku kama kai nan ya bukata kowa ya kokarin gyarawa da sanin wa'annan mas'aloli guda uku ka san ubangijinka ka san addininka ka san manzon da Allah ya aiko maka da su ne kuma abin da rayuwar da kai ta kwarai ta Allah ta masu imani ka Allah ta yana batar da ne aka azalimai sai manzo Allah ya ce wannan matsayin mai imani ne a takaice iya wannan kalma sai su kira na musamman bawa na yayi gaskiya na jawabi Allah bada umarnin a mai shinguda ta aljanna a sa mai sa cikin ruhi na aljanna duk ba kai bane ba amma duk wani rayuwa ke kyawun rayuwa ta barzakiya zai shiga cikin wannan rayuwa dalilin ba da wannan amsa daga nan shikenan bawa ya shiga rayuwa ta barzakiya mai imani ne hatta shi kiyama ya cikin kyakkyawan hali Allah sama cikin wannan hali na kwani yace amma idan kafiri ne ko ko fajiri wata ruwaya kira mutumin banza shi iya ana tambaye shi waye ubangijinka zai watsi ina ba in ka mutu duniya wannan ba sai ina ha ha ha bi ibaran za ita bin sani ba wata ruwa ai sai dai wannan kalma za su jibige shi da wata guduma a ta wannan guduman inda za a riga mutu zai watsewa amma san ba mutuwa za a jibige shi da wannan guduma a maido shi waye addininka ha bai sani ba a sake jibgar shi annabinka bai sani ba yan wa wannan bawa shi tababban bawa wanda kake nan ba amsa ɗaya da zai iya badawa kun babu wani a duniya kaga nan an ce tunda an ce akwai kafir akwai fajiri kenan shi fajiri ya mutum musulmi ne mai lahi wata malamai na cewa idan mai imani ma'ana mai imani ba ba kahuri bane ba bayan ya sha kashi zai ba da amsa amma cikin rayuwa mara daɗi wadda ba su daga yan uwa a takaice wajibi ga mai neman tsira gobe kiyama yan uwa mu yi kokarin sanin irin abin da ke gaban mu yan uwa ce duk wani mai hankali walla ba shi da nutsuwa kyakkyawa hankalin kwance kai ne ajali ke jira baka san ba a yanzu a gaba dare ko rana a gida ko abu lagu ba sani ba kowaye iya tafiya kan jahilta lokacin shi kuma baka san ba a wani hali ne za a ɗauki ranka kana cikin da'a ga Allah ko kana cikin saba ma Allah kai akwai matsala haka kai ne wannan ɗaukar rai ke jira bayan ɗaukar rai kai ne wannan tambaya ta kabari ke jira baka san ba wata amsa za ka ba ubangiji bayan an ƙare zambar zakiya haka tashirin kiyama duk wani aikin kai yake jira yan uwa malamai na cewa mutane suka samu ruduwa ai akwai ceto ai akwai ceto to ai kayan aje ranar ceto akwai zumbar zaku kaga idan kai kai mummunan mutuwa kayan kiyama shiga dubu nawa da kasa nawa zai haka da mai kokarin gyara kaga ce akwai ceto akwai ceto amma kayan aje ceton ma dan Allah taimake mu da gyara assalamu alaikum